أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
to jiya mun kwanakun da Allah yake faɗin mutanen da suka ce ma annabin Allah ya kori wasu mutane Allah ya ce ba su tunani ne shi ne innan lazina wayanda amanu suka yi imani wa amilu salihati suka yi aikin kirki koyaushe imani yana tafiya da aikin kirki wasannin suka kyautata wa akbatu suka kankan da kansu ba su girman kai suka kankan da kai ila rabbihim ga ubangijin suka bauta masa ulaika wayannan alhabu zurati sune yan aljanna kumsu haliduna ga za su dawoma cikin aljanna har abada Allah samu ne
مثل الفريقين كالعمي والشم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون Allah ya ce masul fariqain misalin jama'a biyu jama'an kafirai da mu'minai yanda Allah zai mana wato zai- Allah zai zai zai zai zai- zai zai sifanta mana su lokacin da ya ambaci ambaton ya ambaci ha- ha- halayen kafirai da abin da suke kai dalkurunta a kan jin wa'azi da makanta kan ganin hanyar gaskiya ba su abi to sai allah ya ambaci an halayen mumiyai cewa su kuma al'adarsu masu miƙa wuya ne ga allah ba su yin taurin kai to shi ne allah ya ce su gajin gaskiya ba su taurin kai to shi ne ya misalta shakawan wancan kafin wato tsiyan kafirai da suke tsiya masu su matsayata ne a lahira a sanin Allah su kafirai matsayata ne to sai sifanta su da makaho ko kurma sifa ɗaya ne wayannan kuma masu faɗan masu karɓan gaskiya sai ya sifanta su da mai gani yana ji mai gani yana ji da makaho ko kuma daidai ne suke ba daidai ba ne ya ce masalin misalin alfarikan jama'a biyu na kafirai da muminai misalin su kana makawan makaho ne bayi gani wala sami kuma kurma baya ji to wannan misalin kafiri kenan kaman ka sifanta shi wal basir da mai gani wa sami da mai ji wannan shine misalin mumini wancan misalin kafirai Allah ya ce in tambaye ka mana hal yasra ni sa daidaitu masalan misali ɗaya ne ba ɗaya ba ne afala ya tazakaru me ya hana mutane su azantu wato in sun wazantu sai su shiga masu ji da ganin nan amma in ba su wazantu ba suna makafi kuramin nan mu je ولقد أرسلناه نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين lokacin da Allah ya gama mana misali mai amfani da mara amfani sai kuma ya mana misali da aikan annabi Nuhu shine farkon annabi wanda aka aiko walakadar na hakikan mun aika ila nuhin zuwa ga annabi Nuhu muka ce masa innini ila kauni zuwa ga mutanensa daidai ya ce musu inini lakum gare ku nazirin mai gargadi ne mubinin da mai bayanan gargadi in kun saba mini gargadi shi ne ku za ku wahala shi ne za ku sha wuta abinda ya musu misali da shi
أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم
ya gudana ladan Allah cikin Qur'ani mai girma idan ya tsaye da hujjoji kan kafirai ya zarge su da rashin hankalinsu ya saka misali da su da muminai to sai ambaci kissan shashin annaba domin mai ji ya ji abin da ya wuce ya lura da shi annabawan da suka gabata da kuma al'ummansu ko sun yadda daga aikan ko ba su yadda ba domin ko in sun shiru za ka ji in ban shiru kuma za ka ji za ka ji kuma ƙarshen abin da zai same su saboda a nan za mu ta kisosin annabawa ne farko kisan annabi nuhu cikakken kisansa da mutanensa sai kisan annabi hudu da mutanensa sai kisan annabi salihu da mutanensa sai annabi ibrahim da kisan malaku da suka zo suka same shi da su je ga annabi ludu sai kisan annabi ludun kuma tare da mutanensa sai kisan annabi shu'aibu tare da mutanensa na bakwai shine kisan annabi musa da fir'auna to Allah zai ba mu labarin abin da ya gudana a ga wayannan Allah ya bace wannan kisa akan gwargwaton zamani jerantuwar zamani su wannan ya zo wannan ya wuce wannan ya zo wannan ya wuce to kuma ya ambaci yadda aka amsa musu amsan kafirai duka ɗaya ne kafirci ne suna na nuhu ana ce masa abdulgaffari ba mai gafara abin da yasa ake ce masa nuhu saboda kuka da yi da yawa saboda wata yana zaune sai wani kare kuturun kare kuma bakin kare irin mai ido hudun nan sai ya zo zai wuce kusa da shi sai ya ce kai mummuna tafi ka tafi daga nan sai karen ya dawo a wani fadi ko kuma Allah ne ya ce musa yanzu kai ka aibunta karen ne ko ka aibunta wanda ya halarci ya gaishe haka sosai annabi nuhu ya san ya yi laifi sai kuka ya ta kuka ya ta kuka aikinsa kenan kuka yana tuba wa Allah saboda wannan wai laifi ne ko karan ne ya dawo ya ce masa ni ne idan kaga ƙwarya an zana ta ta yi kyau da ƙwaryan da wanda ya zana waye gwani waye gwani mai zane to in bai in bai yake ba waye waye bai yake ba shine mai zane sai wanda haka wato ya nuna Allah ne ke nan bai daidai ba to wannan magana sai ta firgitar da annabi Nuhu ya yi kuka ya ce to mun aiko annabi Nuhu ga mutanensa ya ce ni mai gargadi ne mai bayyanannen gargadi amma abin da ya kawo wannan cewa ani Allah ta budu haja Allah ta budu kada ku yi bauta illallah sai ga Allah shi daya Allah ya toge bauta duka gare shi ne shi daya inni ni ahabu alaikum ina tsoron kanku in kun bauta ma wani ba Allah ba ina muku tsoron azaba yaumin alimu azaban rana mai raɗi su ne farkon wanda aka yi kuma su da annabi to abinda za ka kuyi kenan
كان الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين
alal mulau sai jama'a suka ce allazi na kafaru wanda suka yi kafirci min kaumi daga mutanensa wa ummul ashar su ne manya manyan mutanen gari suka hadu suka ce ma na raka ba mu ganka ba kai nuhu illa basharar mislana sai mutum ne kamar mu kamar mu saboda haka me da ka nuna mana baka da baka da wani daraja kan mu mu gaya maka annahum istaju alayhi sun kawo masa hujjoji guda uku na farko sun sun gana ganin shi mutum ne kamar su me dai gaya musu bai da wani daraja karshen hujjojin suka ce muna zaton ma ƙarya kake yi to amma annabi nuhu ya amsa musu daga abin da za mu ji gaba nan wa ma'ana haka kai fa mu ganka ba ita baka wanda suka bi kan nan illa lazina sai wa'anda humsu a rajin na kaskancin tunmu ne ba masu daraja ba ne suka bi ka in baka sani ba a sabin na ka hakati kawan masaka wal asaki mutum da masu gyaran takalma su suka fi ka ba wani mutane ba ne kuma wayannan mutane ba jiyar ra'ayi masu ra'ayi masu ra'ayi farkon ra'ayi ne wasu ba su tunani mai tunani wai ba zai bi annabi nuhu ba wanda suka bi ka nan suna fara abu ne kawai tun ba su tuna ba su yi min gaita ba kuma bi tun ba su tunani su su san kai wane ne ba saboda haka farkon ra'ayin suka bi ka wa ma nuna lakum alaina min fadu kuma ba ni ganin kuna da ba mu ganin kuna da wani daraja da kai da su duka ba ku da wani daraja a kanmu fa tastahiquna bil albabale ku cancanci a bi ku ba ku da wani daraja kai balmari da zunu kuma na zaton kuma ka zubi da kada kuke ba wani aikin da aka mu ƙarya ne da awar sale ai adraju sun nade adraju gama sun nade mutane su da suka ce banna zunnukun kazumi muna zaton ku kai masu ƙarya ba su ce kai din nan kawai ƙarya ba ne da kai da wanda bi ka duk ƙarya kuke yi in ji su suka gaya musu haka to shi kenan
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة قال annabi من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون nuhu yace musu yace musu ya gauni ku mutane mutane na a rayatun ku ban labari mana in kuntun na zama wa zabai ta kan hujja mirebi na ubangiji na ina kan dalili daga Allah wa ta ni rahamata ya bani rahama min inda gunsa wato ya bani annabci amma wannan baiwan ba ummiyar aka makantar da ita aka ɓoye ta alaikun kanku ku ba ku gane ni annabin Allah ba ne ko ina da dalili to ya za mu yi aiku mutane ne an zuru kuma ma lazin ta muku ba za mu tilasta ku ba tunda Allah bai nuna muku hasken annabci ba to ai ba mu ba za mu tilasta ku ba wato an jabo minkum alaƙa bulan tilas ba zan iya tilasta ku kan ku karɓa ba wa antum kun karihu na kuna kila hagare ta iyaka na da yin gaya muku amma wanda zai bude basiran ku da ku gani shine Allah ya nuna muku ne annabin Allah to ba a nuna muku ba kuma abubuwan da nake ga muku da Allah ne shi ma mai nuna muku shine Allah to ba bai bayyana muku ba kuma ni manzon Allah ne da gun Allah to ku ba a nuna muku babu uku nan to yanzu zan tilasta ku wayanda abubuwan da Allah ya so da ya muku to da bai so ya muku ba shi kenan aje mm.
ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني عليكم قوما تجهلون waya ga ku mutane na don halin dan adam rowa ne ba su a karbi abu- wani abagunsa to la as'alukum alaihi ban tambaye ku kan wannan idda aika malam ku ban dukiya ba ban ba ni neman dukiyar ku don dama abin da zai raba tsakanin mutum da mutum kenan ya ce za ka masa wayo to ba na nufin dukiyar ku ina jira ba- babu lada na wanda zai biya ni lada illa Allah sai ga Allah Allah shi ne nake so ya bada biya ni lada to saboda haka wa ma na ni ban zama bidarijin lazina amadu zan kori wanda suka yi imani ba wanda kuka ce su su mutanen ne kun ce su masu ba su daraja gungu wato su masu saka ne ko masu gyaran takalma to ni waina din su ne Allah ya zaɓo ya ba da su saboda haka ko ba zan kore su ba ba zan kore su ba innahum su mulaquwa min za su gamu da ubangijinsu wanda kuka ce ba su da hankali ba su tunani za su gamu da Allah a tashin kiyama ya saka musu ya ɗauki haƙƙinsu daga duk wanda ya zalunce su ko kuma wanda ya kore su ku da kuke zalunta su Allah zai ɗauki haƙƙinsu a gunku ni ko da kuka ce kore su da na kore su ni ma da sai Allah ya kama da laifin su walakin ni sai dai ni alakun ina ganin ku kuma ƙawon jantar nuna mutane ne ku- da kuke masu jahilci kun jahilci ƙarshenku ba sun ce ma annabi nuhu mun bar muna zaton kokarin magareta ba ne to kuma ne eh, ina ganin ku ku jahilai ne don ba ku san ƙarshen al'amarinku ba Mhm.
ويا قوم ليسوا لله إن تركتهم أفلا تذكرون waya gaumi ya ku mutane na manyan suruni wa zai taimake ni ya hana mini min Allah daga zaben Allah in daratu in na kore su mutumin da ya zo ce shi na Allah ne idan na kore shi yaya zan yi da Allah la nasira ni ba mai taimako na afala ta zakaru ba ku azantuwa ne wa azantu ku yi imani kamar wani da wayannan mutanen da kuka ce ku raina su su Allah ya musu katari suka yi imani to kuma ku yi imani inda kun yi haka da ya fi muku daga raina su da kuke yi da raina sana'o'insu Mhm.
ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم
ولا أقول لكم بعضاً سيبكم إن دي هزائد لا تسكوكين ألا بنديك أدو سنسا إن دي أقول لك بعضاً سيبكم تسكن ألا أقولنا بني ودعو mayarwa ne ga faɗinsu da suka ce ba mu gani na kuna da wani falala a kanmu abin nufi shi ne suskan Allah shi ne gaibin Allah ban san gaibin Allah ba na ba ne balle in kori wayannan zaɓi wanda kuke so ba na Allah ne ba na ba ne wala kullu wala alamu ban san gaibi ba wala aqulu ba zan ce in ni malakun ni malaika ba ne kun ce ni mutum ne kaman ku saboda haka bayan da wata daraja to ban daraja na bai wuce na mutum na mutum ba ni ba malaika ba ne wala aqulu ba ni fadi lillazi tasdari ayunuku ga mutanen da idanunku suke walakanta sunna ba zan ce musu lam yutiyahu Allahu fadi Allah bai ba su falansa ba ban ce ba zan ce Allah bai ba su haira alheri ba Allahu alamu shi Allah shi ya sani bi ma bi amsun a cikin abin da yake zuciyarsu in zuciyarsu nagari ne Allah ya sani in ba nagari ba ne kamar naku Allah ya sani ni ni izan yayin in na faɗi haka ayin labinar zalimin ina cikin azalimin na zama a zalimi ne ku ni ko ba zan zama a zalimi ba mu je wannan nasiha ne annabi yake musu nuhu yake musu amma da yake zuciyar ta ɓaci su ba su ga wannan a matsayin nasiya ba ne ƙalu suka ce ya kai nuhu ƙajjaje tana kayi musu da mu da kayi yawata magana wadda wannan wai yawata magana fa kusa da jira ka yawaita mana fa magana musu to bari mu gaya maka ba za mu bi ka ba fati na bi mata ina ka kawo mana abin da kai alkawarin azaban Allah amma ba za mu bi ka ba in kunta ka in ka zama dai mai salikina daga masu gaskiya to kawo azaban Allah amma ba ba ba ba za mu bi ka ba mun ga man kenan kala قال يجي إنما يأتيكم به الله به الله إن شاء Allah ne zai kawo muku azabar in ya so ba ni ne yake kawo ba shi ne zai gaggauta shi gare ku don al'amarinsa a gunsa ne ba a guna ba ne Allah in ya so shi ne zai kawo muku azaba kaga dama ba ce musu azaba ko suna neman azaba to in Allah ya so zai kawo muku wa ma an tuku ku zama in azaban Allah ya zo bi mujizi da matsayewa ba za ku tsira ma Allah ba ko ina kuka je in azaban Allah ya zo zai kama ku amma ba Allah ne mai ba da mai yin azaba ba ni ne mai saukar da azaban ba wala yan baukun nusi nasiyan da nake muku wala yan baukun ba zai amfane ku ba in ratu idan na niyan an asa lakum mulku nasiya ni maganin da na muku nasiya ne ba musu ba ne ku kuma kun gani musu ne to nasiya na ba zai muku amfani ba in na yi nufi ya gari in kana labin allah yana nufin yuridu yana nuna an yi ya kun halakar da ku saboda haka in ya fi Allah halakar da ku shi ke na nasiha na ba za ta yi amfani ba kuwa rabukun shi ne ubangijinku wai laitu da yau kuma gun Allah za ku kuma a gun Allah za ku koma ya muku sakamako amma ni ba ni ne ba Mm.
أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون
Allah ya ce, Am ya bulula, ko kafiran makka suna cewa ma annabi, ibtirahu shi ne ya ƙara ƙurari, ka ji da yadda ake yi tun daga annabi Nuhu, abinda kafirai suke yi, to kafiran makka sun zo sun ƙare ta annabi. To suka, Allah ya ce ko za su faɗa ka, ulka gaya musu, in ibtiratu inna ka gashi ma ba rami laifi na na kaina ai na garin isri ai hukubatu hukubarsa hukubar laifin na kai da inni na yi ana bari wa ni ba ruwa na mai matu zumi daga abin da kuke yi laifinku min yi jiramikun daga laifinku fi nisbatin ibtirai ilayya cikin danganta kage gare ni wannan jumla ce mutarila ta zo a cikin kisan annabi nuhu mu je za a mutar a cikin annabi nuhu ne Allah ya ce وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من هدى فلا تبتئس بما كانوا يفعلون wauhiya ila nuhu mun koma ga kan kisan da muke na annabi nuhu wannan aya dama ta shigo ne sai aka yi wahayi ga annabi nuhu annahu abin da yake akwai nuhu ka bar bahal da kanka annahu shi lan yumina min qaumika ba wanda zai yi imani a cikin mutanen kan nan illa man kada man sai wanda ya riga ya yi imani dukkan su kafirai ne amma ba za ta kada ka yi bakin ciki bima ka nuna da abin da suke maka na shirka da Allah to daga nan da ya san ba mutan kirki ba ne ba da sai ya addu'a kansu da bala'i ya ce rabbi la tazar alal ardi min kayfin diyar Allah ko mai jiran gona a ƙasa a ƙasa kar kar kar kar kar kar ka bashi a daba duniya Allah ko ya amsa addu'arsa ya saukar da bala'i ya game su bayan ya sha matukan wahala yana musu wazi sun zamo sun yana musu wazi ko yaushe garin Allah ya waye in ya tashi ya kira su su bi Allah sai su zo su taru su yi ta dukansa sai ya faɗi sai ya suma su saka shi a jirgin su tafi suna zaton ya mutu gobe sai Allah ya sa sai ya taso su su gaishe kuma ya kira su ga Allah su kuma su zo su doke shi haka ya ta yi da zuwa shekara ɗari tara da hamsin Allah bai yi ku ya kan kira su cewa ga Allah wani lokaci kuma ba duka ba su zo shaƙe shi kawai Hassan ya suma idan ya faɗi ya suma daga shaƙan sai su bar shi sai cikin dare zai farfaɗo sai ya ce Allah ka gafarta wa mutane na ba sani ba ne ba sani ba bayan Allah bayan musu addu'ar shari lokacin da yake zaton da su musulunta mutum har yakan zo mahaifi da ‘ya'yansa yara ya ce musu kun ga wannan tsoho ‘ya'yansu amsa ya ce to tun da yake da iyayenmu da kakanninmu haka dai yake shi ma hukaci ne wai annabi nuhu ne maka mahaukaci mahaukaci ne ko kun girma kada ku karbi maganarsa Allah tabaraka wa ta'ala dole ne masa wayi cewa fa ba za su imani ba ka haƙuri da kanka wa'azin ma aka ce ya bari an ce annabi nuhu bai taɓa yin fushi ba sai wata hanya wani ya zo da ɗansa ya faɗi irin wannan maganganun cewa tsoho ne tun da da iyayensu da karfinsu shi ma hukuci ne sai da suka so makabiya sai ya ce je haka bare shi sai ya zo yaron ya zo ya samu annabi nuhu ya kwada musu mashi to a nan ne fa annabi nuhu ya kuntuta allah ma ya fushi sai allah ya ce masa shi kenan ka bar wa'azin amma wannan fulka aikata jirgin ruwa biya na gadamu ganinmu sai shuka itatuwa itatuwan maji wa wahina da wahimu mu ne muka maka umarni ka aikata jirgin ruwa abinda Allah ke nuni lokacin shi na manuhun bai sani ba shi kenan sai aikata jirgin ruwa an ce tsawon cikin haka sabi tamani ne amma sabi tun daga nan hana jirgin da girma kuma fadinsa a haka da haka hamsin ne sabi hamsin tsawonsa kuma bisa shi ma sami talatin ne amma da samin da za ka auna tun daga yatsunka tun daga yatsunka har kafaɗanka to a lokacin ne nuhu da ya yi haka sai ya shuka itacen da zai yi da shi amma an ce iccen majini ya shuka wala to hajjim ni kada ka yi zaton to shi ke da eh kada ka yi magana da ni fi na cikin waɗanda zalamu suka zalunci kayukansu da barin halakar da ita inna musulmai da kuna da a dulmuyar da su
ويصنع الملك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون
shi wannan burga yana aikata jirgin da Allah ya ce mata ka aika jirgi a kullama ko ba yaushe maralai mala'un min gaumi jama'a daga mutanensa suka wuce masa sahihu min sai su ingili sai ah annabi kuma ka bar annabci ne ka zama kafinta suna masa izgili da haka bagar magana kenan ko ka bar annabci ne ka koma kafinta ƙala shi kuma sai ya ce in ta zaru minna idan kun mana ba fa ina mu ma na sarrufikun minkum za mu yi ba da ku kama ta zaru kamar yadda kuke mana ba idan in mun tsira kuka halaka da ku sani abinda shi kuma ke ga musu kenan bai ce musu ga abin da nake nufi ai, shi dai aikin da Allah ya sa shi yana yi tun da yake Allah ya san babu wani mai imani mu je فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويهل عليه عذاب مقيم
فسوف hankali ta alamu da za- na za ku san man wanda azabun yukhzihi azaba zai kunyatar da shi ya ci zai zo masa za ku san wanda azaba mai kunyatarwa zai sami masa wa yahillu alaikum azabun mukim azaba mai zo dawama kuma ya sauka gare ku za ku san wane ne azaba mai dawama zai sauka gare shi حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل
to hatta hadda iza jamu hatta har iza ja amurna lokacin da al'amarin mai zo na halakar da su wa fara tannuru sai tanderu na suyan masa na hawa kakansa sai bulbulo da ruwa bunda ake hura wuta sai aka ga ruwa na ruwa alaman azabar ya zo kenan an ce na- na kakansa ce na hawa tanderu din hukukunna sai muka ce masa amin ka ɗauki biya cikin jirgin nan mun kulle zazzan na kowane iri mace da namiji ka ɗauka ai zakarin wausa namiji na mace ai min kulle anwa'i haddon na kowane irin dabba ka ɗauki su nani mutum biyu kowane dabba Allah ta yi tukun annabi Nuhu in ya saka hannunsa dama sai ya ɗauko namiji in ya saka hannunsa hagu sai ya ɗauko na mace Allah ya tara ga annabi Nuhu shaggogi duka har dabbobin dajin nan da tsuntsaye da waninsu ya ɗauki dukkan abin da sai ya yi koyi ya aihu ko kuma abin da yake haihuwa ya ɗauki iri biyu mace da namiji sai dai abin da ƙasa yake haifar da shi ƙwari yin su sauro to su kan bai ɗauka ba sai hannunsa na dama ya fada hannunsa na hagu ya fada kan mace ba minu ma sai ya ɗauke su fi sami na cikin jirgin Allah ya ce sai aka yi haka wa halaka sai ka ɗauki kuma iyalanka matansa da yayansa illa man saba ga alayhi kauni sai dai wanda faɗi ya riga ya gare su kaman wanda Allah ya san su halakku ne wanda umfani da zama da mutan kirki bai umfani su to su ne wanda bai dauka ba a gidansa shi ne wa matansa ɗaya daga cikin matansa da kuma ɗansa kan'ana amma banda ɗansa hamu samu da hamu da ya ji su wayannan yayan nasa ya tsuyar da su amma wandansa kan'ana shi shi bai yarda annabi nuhu ya dauke shi ba yana kiransa yana ya zo ya shiga nan yana ki yana gudu yana ce zai zai dutsen nan ya kiyaye shi famalan ya ɗauke su wa zaujatun da matayensu uku wa man aman sai kuma wanda ya imani wanda ya imani ma duka annabi nuhu ya ɗauka amma ma amana mahu babu wanda suka yi imani da shi duk tsawon zaman sannan ila kalilu sai kaɗan mutane kaɗan an ce maza shida ne da mata shida mutum sha biyu kenan wani fannin ya ce duk mutanen da suka yi jirgin duk da iyalansa da ya faɗa din Allah ya faɗa mutum tamanin ne rabi maza rabi mata kaga mutanen kaɗan ne hannu su suka yi imani da su wa ƙara sai annabi nuhu ya ce to irka bufiya ku hau cikin jirgin ku shiga jirgin rufi uku ne na ƙasa na dabbobi na tsakiya na mutane na sama na tsuntsaye wani fadin ya ce a na ƙasa dabbobi na sama da shi tsuntsaye na ƙasa kuma a sama duk mutane to shi kenan ya ce ku hau jirgi allah ya ce bismillahi majiraha wa marsaha majira magudanin jirgin abin tafiyan jirgin shi ne bismillahi inda yana so jirgin ya tafi sai ya ce bismillahi idan jirgin yana so yana so ya masa burki sai ya ce bismillah abin da yake tafiyar da jirgin ke ne ko musa mujira hawa musa ko majira hawa masa amma nan ya muku mujira ku inna rabbi ubangiji na inna rabbi inna in inna rabbi ubangiji na da gaburu mai gafara ne rahim mai jin gai tun da bai Allah bai halakar da mu mutan kirki da sauran marasa kirki ba وهي تجري تجري تنا gudu fi maujin cikin raƙuman ruwa manya-manyan raƙumi kaljibali kamar dutse jirgin tana rasa tsakaninsu kamar duwatsu ne cikin ɗaukaka da girmama manya-manya to a irin wannan hali ne wa na da nuhun imnahu sai annabi nuhu ya kira ɗansa kan'ana ya ce ba ya bude ya kai ɗanɗana wai kalma na tausayi wakana ai ya zama mafi mazinin a cikin nesa daga jirgin bai raɗi jirgin ba ya ce ya bude ya kai ɗanar irkan ma'ana ka hau tare da muka shiga jirgin nan wala ta kunan na wala ta kun karka zamo ma'alkaifirin na mai halaka tare da kafirai ya gaya masa haka yana nesa an rukubi min gagawa shi kenan ƙara sai ɗan ya ce sa'awi zan taro ila jabalin zuwa ga wani dutse ya mu ya kiyaye ni minar mai daga ruwa ga dutse can zan je hau kai zai kiyaye daga ruwa ba zan dulmuya ba uban na kiransa shi kuma na ce ni zancen can ƙala sai ya ce la'azumar yamma yau fa ba mai kiyaye yi kiyaye wa mina amurla daga sha'anin Allah na ruwan nan illa ma rahima sai wanda ya ji tausayinsa huwal masu musulmi kiyaye wanda kuma Allah ya ji tausayinsu to suna cikin nan wato suna cikin jirgin amma dutse ba zai kiyaye ka ba yana fada ɗan yana fada Allah ya ce wahala human mawdu sai raƙumi ya raba su ya kaɗa zaɓen makana ya zama da mungurki ne daga cikin masu dundun wayu ya halaka
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وقيل الماء وقيل الأرض واستوت على الجود وقيل هدى لقوم ظالمين
to shi kenan ana yin haka sai raƙumin ruwa ya raba su da ɗan sai jirgi ya yi ta tafiya sai da ya wata shida duk duniya ruwa ya ya shafi duk duniya ruwa ya shafi to shi kenan an ce da akwai wanda za a ji tausayinsa da wata mata ne wani ɗaya da take son ɗan nata da ruwa ya cika gari sai ta yi jeji tare da ɗanta sai ta je ta hau dutse wani babban dutse sai ta je tsakiya sai ta ga ruwa ya zo har tsakiya sai ta ƙara gaba sun hujuma sai ruwa ya zo a nan gaban ma sai ta kara gaba ta kwaro ruwan dutsen sai ruwa ya zo sai ta cire ɗanta sama ita ruwa sha kanta shi kenan amma dukansu sai suka zo suka raka aka ce da Allah ne ya tausayi wasu wani da ita ne Allah ya tausayinta amma ita ma ba a tausaya mata ba to shi kenan bayan wata shida jirgi yana yawo sai kuma Allah ya niyyar zai saukar da su zai raba duniya na zai raba su zuwa wakila sai aka ce ya halluke ƙasa abu da yi maki ki haɗiye ruwanki wanda ya bulbula duk daga ƙasa ki haɗiye shi bakin kuma dama ruwan yana daga sama daga sama da ƙasa an bude idan duna ruwa na ƙasa an bude idan duna ruwa na sama yi zuwa ruwan yana ta zuba kawai sai aka ce to ke ƙasa bakin naki ki haɗe shi Allah mai gudu iko wa ya sama kai sama ɗauri ka kame ka bar zubar da ruwa kai ma to shi kenan to wanda ya sauko daga sama shi ne ya zama koguna da rafuna shi ba ku da yaje amma wanda kasa ta bulbular da shi ta haɗe ta su ta haɗe shi sama ki kame sai ta kame wagilan ma'u ruwa aka kafar da shi wagule lamu an hukunta al'amari duka na halakar da mutanen annabi nuhu wasu da wasu jirgin ya sauka aljudi kan wani dutse wasu judi dutse ne kusa da jaziratul arabi a kusa da mosul mosul ne kuma shine a ƙasan iraki ƙasan iraki ne gun a mautan a kusa da jaziratul arabi ba cikin kasar laraba ba ne kusa ne su shi kenan sai jirgin ya sauka kan judi an ce Allah ya wahayi ma duwar watsun duniya yau don saukar da jirgin annabi nuhu a kanku kowane dutse sai ya kumbura ya waje a gaishe shi kuma juri sai kankan da kansa daga kasa saboda ladabi to Allah da ikonsa da jirgin da ya sauka sai ya sauka kan judi shi ne ba shi wanda bai nemi ɗauka kansa ba Allah ya ɗauka shi wakila aka ce budan halaka da nesanta ya tabbatar da kawabin zalimi daga mutane a zalimai su ne kafirai وقال نوح sai annabi nuhu ya tuna wanada ya kira rabba ubangijinsa ya ce rabbi ya ubangijina innam ni ɗana fa aka ɗana min ahaliyar da cikin iyalin gidana a shirin da ya ga duk alamomin ɗansa nan ba na kirki ba ne shi da kansa ya kira shi ya zo ya ce da zai ji dokin dutse amma da yake halin da da uba wata shida nan dora da ya sauka sai ya ce Allah ina roƙonka ɗan nan nawa kanana yana cikin iyalaina Allah ce masa innahu shi ɗan nan naka da ya sami a duka ba daga iyalanka yake wani babu shi cikin iyalanka inna shi ɗankan nan inna wannan tambaya da kami kana roƙon wayan zirar da shi amalun gai salim aiki ne ba mai kirki ba ko kuma inna hu aminan gai salim ɗankan nan ya yi aiki ba mai kirki ba saboda karka sake roƙona Allah ke wala na zaka ta don shi ya ka kafiri ne kafiri ko ba zai tsira ba fala ta za'alanni kar ka roƙe ni bita shi ta za'alanni ko ta wata fi ko ta wala fala ta sa'alni kada ka roƙe ni ma laisa daga biyu ilimin abinda baka sani ba abinda baka sani ba kar ka sake roƙona min in jayi ka na tsiyar da imnaka ɗanka in ya yi ni ina maka wa'azi kai nuhu an ta kuna kada ka zamo minar jahil daga cikin jahilai wanda zai roƙi Allah abin da bai sani ba kaji an masa fara karka karka sake yin haka Ƙala sai annabi Nuhu ya ce, ya ce ƙada ya ce ya rabbi ubangiji na in ya wuce bika ni ina ne tsamin tsayi da kai min daga an as'alaka roƙe ka ma laisa li bihi ilmu abinda ba da sun da shi ina nema tsari a kan yi abin da zan yi wanda ba shi kake nuna wayan latin idan ma ba ka gafarta mini wannan shishigin da na yi ba abin da ya sakacin da na yi wata ramin idan ba ka ji kai na ba a kun sai in zammo mil kazin daga cikin tabaru sai ma sai bata saboda haka allah na roƙe ka gafara ko ba jan sake ba
وعلى أمم من معك وأمم
ƙala Allah ya ce ai wakila aka ce ya nuhu kai nuhu an gama sha'anin ibid ka sauka ka sauka daga cikin jirgin nan bisa lamin da aminci kuma ko kuma bisa hiyatin da gaisuwa an gaishe ka ko kuma amincin da kai amma ka sauka an yi an gama abin da ake nufi wa barakatun da kuma albarku alaika kanka wala umman da albarku kuma kan al'umman da mimman maka wanda suke tare da kai a cikin jirgi wato ai min auladin na yayayensu wa zuriyatin da zuriyarsu kuma muminin su ne mumini ku sauka lafiya da aminci to an ce kowane musulmi mumini da mumina a cikin wannan duniya na da da na yanzu sun shiga cikin cewa bisa lamin dinna har muna shiga cikin wannan aminci ilamin da ta hatta shiga in dai mutum mumini ne ko mumina to sun shiga cikin wannan gaisuwar shi kenan haka kuma da abin da yake bayansa na magana da antan kafirai da kafira su ma sun shiga cikin azabar hatta shi kiyama Allah kiyaye mu
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل فاصبر من قبلها من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ya zo an ce lokacin da aka ce ma annabi nuhu mai sauka daga jirgi ya yi niyan zai aiki a cikin dabbobin nan waye zai je ya zo masa da alaman ƙasa wato ko kasan tashin ya yi ko kuma wani wurin na nan da annabi nuhu ya yi faɗin haka a cikin dabbobi maza sai kaza zakara sai ya tashi ya ce ni ne zan je in kawo maka labarin annabi nuhu annabi nuhu ya ji daɗin wannan biyayya nasa sai kama kaza sai ya buga tambarinsa a fuka-fukinsa ya ce zauna da ni kai na saka maka tambarina na har abada ba za ka tashi ka tafi ba za ka zauna a yi umfani daga cikin zuriya cikin mutane shi yasa ka kakara ga su da fuka-fuki ba tashi sai da ga yiwu a fada shi kenan to sai annabi nuhu ya ce wa zai kawo muni labari halin duniya ƙasa suna cikin jirgin a zaune sai hankaka sai annabi nuhu sai tura hankaka shi ba shi ya zo ya ce dini ba sai hankaka ya zo sai annabi nuhu ya je je je damo sawo masa labarin ƙasa da ya tafi da ya samu sai haukan busa ya manta aikan annabi nuhu saboda haka aka yi ni aka yi umarnin a kashe shi ko a hillu ko a haram ya zama wawan dabba annabi nuhu ya masa addu'ar allah allah ya dora masu tsoro da firgita ka ko ina ka ga a firgita sai ya ce wa jahit daidai ya samo mini labarin ƙasa bayan shi an kaka an koyi shi to saboda haka sai kurciya wato kamar ta tabara kenan sai ta ce ni ne annabin Allah sai ta tuje ki da ta tafi ta yawo a bayan ƙasa sai ta ga da ruwa ba za ta iya sauka ba sai ta tsinki ganyen zaitun a bakinta sai ta zo ga annabi nuhu sai annabi nuhu ya san a sai har yanzu da sauran ruwa da aka jima aka yi kwanaki sai aike ta da ta je sai ta samu a haramin makka ta sauka da ta je sai ta samu ruwa ya janye sai ƙasa ta ɓataɓo amma mai ja sai ta je ta sanya ƙabofinta a ciki shi ke ne sai mata kunshi shi ne kunshin kuciya har yanzu sai ta daga zuwa ta ce ma annabi nuhu albishir ɗinka albishir ɗina daga ka mini kyautan ɗamara a wuya na wato ɗamarin da take da shi gashin da ake yake wuya da wanda yake kewaya wannan kamin ado da shi kuma ga ƙafa na ga ƙafa na kuma kamin kushi wato shi wannan kasan da na tako shi ne kunshi gare ni to shi gina annabi nuhu sai ya nitsar da ita ya shafe ta ya sa mata albarka ya ce mata za ta zauna a harami shi ne kuracen nan na haramin makka wanda suke ɗakin kaba kuma ko kuma kowace kurciya ma ta samu wannan suna da kunshin su dan kafa su ya koyaushe ga wuya na an yi dan da mara baki kuma ga aminci suna sai su shiga cikin jama'a ba su tsoro aka sun hankakawa ba shi kenan wa mamun da al'umma sanan sani mutum za mu je da su daji a nan duniya sun masa nan wato wanda za su yi kafirci kenan don Allah mai yi kuli ya san a ciki ma da a samu wanda suka ce da su aifi kafirai sun mai rasun min na azaba da sannan kuma azaba mai raɗi ya shafe su da gare mu a lahira قال
صدق الله العظيم
sai azumin kafara da mutanen da suka mutu ya yi kafara da umu ba da gangan ba ne
sai ce ana shiga mata wani tun da an ce shi dan yana da suna irin su azabiru mutum zai iya sa wa ɗansa wannan suna ɗin
wani mutum yana tambaya wa an ce tun da shaidan yana suna azazilu mutum da ya sa maɗansa wannan idan mutum da yin yana nema mu kansa fitina ko shaidan ɗin ma da ya sa maɗansa ba sai ya kira ya ba don duka an da zaban yadda ka faɗa za a kira shi a ce masa shaidan ya ansa in dai haka ne ya mutum zai ɗauki mummunan abu danganta ma kansa wannan bai kyauta bai kamata ba dan wannan kamar tambayan ta amintu ne to gashi ka ce mumini ne gashi ka ce in kotu ta yanke masa Allah kuma ka ce kuma mutum da gangan ne kuma ka ce zai shiga aljanna bayan Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajzahu jahannam wanda ya kashe mumini da gangan kamar yadda ka faɗa to sakamakon sa kusan jahannam ne kuma Allah ya fushi da shi kuma Allah zai ne masa mugun mutum zai shiga aljanna sai Allah ya ce assalamu alaikum da fatan malam zai sha ruwa lafiya yace idan ana yin addu'a a nan masallaci ne za a yi tafsir in an ce ya kawo ya tafsir yace shi bai ke karantawa ba sai karanta ko ko kafa ba haka idan an ce alam na shara sai karanta idan ja kafa ba hakan da yake yayi daidai ya yi daidai abinda Allah ya hore masa kenan shi komai abinda Allah ya hore wa mutum mumini shi ne a jikinsa wata ran shehu jurimu yana magana ya ce karka komin karatunka karka yadda raina wanda bai da karatu in ka haddace ƙur'ani shi kuma ya haddace fatiha ya ce to ku nemi wani abin hukun Allah shi yana karanta fatiha kai kana son Qur'ani kaga wanda Allah zai biya masa kada ka ba ba a raina mutum daidai abin da Allah ya bashi in shi ya yi to sai ya girmama abin da Allah ya baka da shi za ka yi in an ce a karanta da kutu yana karanta kulhuwa daidai ne in an ce a karanta launin shahara yana karanta za ja daidai ne duk ma da za mu ce in ana karanta ina da dama da bai iya bai karanta wayannan daidai ne Allah karwa mana
sai na yace assalamu alaikum da fatan malam zai sha ruwa lafiya ce ana da babu tamana mene ne hukuncin musulman da yake barin matansa su shiga kasuwa don sayar kaya
wannan bala'i na hau da na guta na halaka an ci riba da mu Yawa. da malam baban ina Allah jikansa yana ce turawa kaman ka- ka- ka- kaman biri ne ko an kashe shi ma ya yi ɓanna yanzu wannan tafiya kasuwan nan da mata suke yi ko matan da suke tsari ne sai su tafi kasuwa komai aka so musu ma wai bai shi su sai sun je sun za kasuwa an gansu mata ta yi ado ta je kasuwa da rana wannan abu musiban yana da yawa allah ya yi mana an kuma ya zama kuma al'ada ba za a iya hana ba ye ya ce wasu ma shefanen gidansa ma mata yake bayar da su je kasuwa to wannan abu bala'i ne ba alheri ba ne allah sauwage allah sauwage allah sauwage sai wani ya ce assalamu alaikum da fatan malam zai sha ruwa lafiya ya ce wata mata ne ta samu ciki tana da goyo karami cikin wata daya sai ta zubar menene hukuncinta
hukuncin da sai ta- ta tuwo ma Allah ciki don tana da goyo ba irin yadda mutane suke faɗi yanzu ba ne a ce wai mata su yi mene wai tsarin aiwa wannan duk yahudanci ne sai na alhassan jikan annabi da Husaini ba tagwaye ba ne tsakaninsu wata goma sha ɗaya ne da cikin ana an shayar da ana wato ana goyon alasan aka yi cikin Husaini kuma duk sun girma lafiya saboda haka wannan ba ƙa'ida ne na musulunci ba ƙa'ida ne na yahudawa sun cusa mana kuma sai da allah ya yi shi ne maganan ai cewa biri ko an kashe shi ya yi banna a lokacin yana ce ko yanzu ko yanzu yanzu tura duk abin da ke ba su yi banna mun koyi duk ɗabi'ar su su ya ke yi yawa wanda allah ya so ya zo duniya zai zo duniya wanda allah ya so ya rayu zai rayu wanda zai zo duniya kuma ya yi minti daya ko ma bai yi minti daya ba ko ya kwana ko kwana biyu ko uku ko ya yi wata ko ya shekara ba abin da zai hana shi don a mutasar manzo Allah na ce da ya hana maza in matansu suna da ciki su saru da shi amma yanzu ya a mutasar an ce an halatta wani duba sa komai sai da abin da Allah ya haifar da shi Allah ya taimake mu Allah jiranta Allah gafarta mata Allah shi kuma ya bashi hakuri Allah ya sa su zumunci bayanta don albarka mini
sannan ya ce yana da wata damuwa yake bukatar addu'a a wajen malam da sauran al'umma musulmai Allah biya mana Allah biya mana damuwansa Allah kuma biya mu dukkan mutane bukatunsu ya ce assalamu alaikum da fatan malam zai sha ruwan lafiya ya ce wani dan damfara ne ya damfare shi yake neman addu'a a wajen malam da sauran al'umma musulmai Allah ya tona asirin su
Allah ya haka in ya cuce shi ne Allah ya tona masa asiri in ba kuma ya cuce shi bane Allah ya daidaita su
sai wannan ya ce assalamu alaikum an yi tiyata ne ma yaransa yake neman addu'a a wajen malam da sauran al'umma musulmai Allah sauke masa Allah sauke masa sai wannan ta ce assalamu alaikum da fatan malam kai shawar lafiya ta ce allah shi gaba malam ita ce take neman addu'a a wajen dukkan yan uwa musulmai ta da malam a duk lokacin da ta zo aihuwa takan kai wata sha ɗaya kafin ta aihu kuma takan samu matsala sosai kafin ta aihu to wannan lokacin ma ta samu juna biyu sai aka ce mata za a yi mata tiyata a asibiti take neman addu'a a wajen malam da sauran al'umma musulmai
Allah sauke mata amma wata goma sha ɗaya wannan ƙarin lada ne in ta yi hakuri sai dai in ta zo haihuwar in tana wahala ne to Allah sauke mata wahala imamu maliki da muke jin nan cikinsa wata uku ya yi aka yi sannan aka haife shi shi ne imam maliki wanda kowa yake bisa saboda haka dama ƙanƙanin ciki wata shida matukan ciki shekara uku saboda haka kuma nauyin da take wahala da shi ɗan na cikin ciki wannan ƙarin lada ne wanda Allah ke bata don ai wannan aikin shi daukan cikin da haifar da shi ba ganganin lada ba ne abun mata jihadi ne tun da ga mata an ta yi suke ya kai wata bakwai a shara musulunci wata shida an dukiyanta ma ba ta mallaka duka saboda an ɗauka kamar za ta mutu ne in ta zo aihuwa in ta mutu kuma kaga jihadi ne saboda haka Allah sauke mata wahalan aihuwa amma al'adar da Allah ya dora mata na wata sha ɗaya ta aihu wannan ba komai alheri ne Mhm. amin to Allah ya yi mana Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana iyayenmu Allah ya gafarta mana iyayensu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya gafarta wa malamansu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya shirya da mu Allah ya shirya da yayanmu Allah ya shirya da matayen matanmu Allah ya shirya da jama'anmu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki ayatul kursi Allah la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la ilaha ولا نوم له هو في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يهدون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin Allah kiyaye mutuncinmu Allah kiyaye mana gidajenmu Allah kiyaye mana garinmu Allah kiyaye mana kasanmu duk abin da zama na fitina Allah ya mana maganinsa duk abin da zai zama na alheri Allah ya saja mu da shi Allah mana shawara na kasar da mata wa wadana wani kabin kallon ziyan da Allah za harfa ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فاركب ألا من بودي ألا من لؤلؤي أشكر يوم ألا بيا بكاتم ألا صور بمن الأمر دم البركة النبي صلى الله عليه وسلم الله dukkan wanda yake da wata bukata Allah biya mana inna alheri ne dukkan 'ya'yan musulmi da suke neman ilimin addini da ilimin zamani da sana'o'i da za su rayu da shi Allah ya ba su kowane musulmi Allah ya ba shi abin da zai yi kuma kowane musulmi wanda yake da sana'a Allah ya sata masa albarka don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam إن هذا الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله من البركة آمين الله البركة آمين jama'an da suka zo nan Allah albarkace mu dan albarkar alkur'ani abinda muke nema Allah ba mu albarka abinda ya ba mu Allah ya masa albarka duk abinda muke so Allah ya masa albarka Allah ja mana albarka kasan mu Allah jawo mana garin mu Allah ja mana albarka a goyin mu Allah ja mana albarka a gidajen mu Allah ya ba mu albarka a hannayenmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa mursalin اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك وقدمنا كما أمرتنا حاجمنا كما وعدتنا إنك لا تولد فاتحة بسم الله